نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العيدين مم.
باب العمل في غسل في نعم نعم.
في غسل العيدين نعم نعم نعم والنداء نعم.
فيهما نعم.
والإقامة نعم والإقامة نعم والإقامة حدثني يحيى عن مالك نعم أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف نعم وتل... نعم وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا kitabul idaini wannan littafi yana magana dangane da abin da ya shafi wato hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da idi na azumi da kuma idi na layya babu la'amali fi ghuslil idaini wan nida'i fihima wal iqama wannan babin yana magana dangane da aiki da ƙoƙari da mutum zai yi a cikin wanka na ƙaramar sallah da babbar sallah ko da a cikin sanyi ne wanne da ifihima da kuma bayani game da abin da ya shafi kiran sallah a filin idi ranar sallah ƙarama da kuma ranar sallah babba wal iqamati da kuma bayani akan ta da iqama qala ubaidullahi malam ubaidullahi yace haddathani yahya an malikin yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam malik annahu sami'a ghayra wahidin min ulama'ihim haƙiƙa ya ji ba malami ɗaya ba daga cikin malamansu wato al'imamu malik ya ji ba ɗaya ba daga cikin malamansu sama da malami ɗaya suna cewa lam yakun fi idil fitri wala fi idil adha nida'un wala iqamatun wato suna cewa ba wani kiran sallah da ake yi a idi na layya ko a idi na azumi hakanan ba wata tada iqama da ake yi a sallar idi ta azumi ko a sallar idi ta layya ba a yin wannan منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم wato tun daga lokacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilal yaumi har ya zuwa wato lokacin al'imamu malik al'imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya ji sama da malami ɗaya daga cikin malumman shi wato suna cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam a zamaninsa hal ya bar duniya ba wata ranar da aka je filin idi aka yi kiran sallah ba wata ranar da aka je filin idi aka tada ikama an gane ko a sallar azumi ko a sallar layya haka a zamanin abubakar haka a zamanin umar haka a zamanin usman haka a zamanin ali ibn abi talib haka na a zamanin waɗanda suka biyo bayansu wato da kyautatawa har ya zuwa lokacin sa al'imamu malik to waɗansu daga cikin malamai suka ce farkon wanda ya ƙirƙiri kiran sallah a filin idi in aka je a yi kiran sallah shine muawiya ɗan abi sufyan allah ta'ala ya ƙara yadda da shi waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a al'imamu al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi wato shine wato ya ya fara kiran sallah babban waɗansu kuma suka ce ziyad ibn abi ziyad a basra shine ya fara yi waɗansu daga cikin malamai suka ce malam marwan marwan ibn abdul malik wato shine ya fara umarni da a yi kiran sallah a filin idi ala kulli halin dai wannan wato laysat laysat hiya sunna al-mustaqima ba ita ce sunna wanda take tabbatacciya ba mai kyakkiya a zamanin al-khulafa'ur rashidun qala malikun al-imamu malik yace wa tilka sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana yace wannan ita ce sunnar da babu sabani a cikinta a wajen mu mutanen Madina hakanan ba sabani akan wannan sunna a wajen malamai na birane waɗanda suke a wannan lokacin نعم.
ba saɓani a kai نعم na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi'u anna abdullahi bana umara kana yaghtasilu yawmal fitr haƙiƙa abdullahi ɗan umar ya kasance yana wanka ranar azu- ranar sallar azumi qabla an yahduwa ila musalla kafin ya tafi filin idi yana yin wanka na'am باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين mm.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب mm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين wannan babin shi kuma yana bayani dangane da umarni da yin sallar idi kafin a yi huɗuba. a yi sallah kafin a yi huɗuba fil idaini a cikin idi na azumi da kuma idi na layya haddatsani yahya an malikin yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an ibn shahabin shi kuma ya jiyo daga ibn shahabin zuhuri anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli yawmal fitr ya kasance yana yin sallah ranar sallah karama wa yawmal adha sannan kuma ya kasance yana yin sallah ranar sallah babba qabla al-khutbati kafin yayi khutba wato sai bayan an gama sallah sannan kuma ake tashi a yi khutba نعم to shi ma daga ƙarshe wato al'amari da ya canza bayan a waɗansu lokuta sai ya zamanto an samu waɗanda suke yin huɗuba kafin sallah an gane ko abu sa'idin al-khudri ya kiraye shi marwanu ne ya ce da shi mu da yadda muka sani as-salatu qabla al-khutba ya ce a ba sa'id qad zahaba ma hunalika ai abin da ka sani na da ya tafi wannan tsohon abu ne ya ce to mu dai ba za mu gushe ba a kan sunna ta annabi haka abu sa'id na khudri ya ce amma na hannu fala na zalu nusalli qabla al-khutbati an gane ko na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu malik anna ababakrin wa umara kana ya fa'alani zalik wato haƙiƙa abubakar da umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da su sun kasance suna aikata yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake aikata نعم wato suna yin sallah kafin huɗuba wato saboda nuni akan cewa sunnar ba wai mansuha bace a zamanin ma'aiki نعم manzana sallama hal ya bar duniya wato a zamanin abubakar da zamanin umar haka ake yi نعم to da haka ba wani wanda zai zo ya ce abu ne wanda yake shafashe Mm.
abu ne wanda yake tsohon yayi na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب Mm, عن أبي عبيد الله مولى بن أزهر mm. ana abi أنه قال- ubaidin نعم أن أبي عبيد نعم أنا أبي عبيد مولى بن أزهر Mm, أنه قال mm, شهدت العيد مع نعم مع عمر بن الخطاب mm.
فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما Mm, يوم فطركم من صيامكم mm, والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم mm, قال أبو أبيد mm, ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان mm, فجاء فصلى ثم انصرف mm.
فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل من, نعم، من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أ- نعم فقد أذنت فقد أذنت لك- له قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب نعم وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك عن ابن شهاب شي كما يا جيو دغ محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن أبي عبيد واتو شي كما يا جيو دغ مالن أبو عبيد مولى بن أزهر واتو انتتان عبد الرحمن دان أزهر دان عوف الزهري المدني قال abu ubaid ya ce shahidtul ida ma umar bin al-khattabi radiyallahu anhu ya ce na halarci idi na tafi idi tare da umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi fasalla umar ɗan khattab ya yi wa mutane sallah ba tare da an yi kiran sallah ba ba tare da an tada iƙama ba sun mansarafa sannan sai ya juya bayan ya gama sallan nan da ya sallame fakhadaban nasa kuma sai ya tashi ya yi wa mutane huduba a cikin hudubar faƙala ya ce da su inna hazaini yaumani na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siya mihima ya ce haƙiƙa waɗannan waɗannan guda biyu yini ne guda biyu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani dangane da azumtarsu an gane ko a yanda ya dace a ba in za a yi ta baya daga cikin wato salo na na isar da sako a ce kowace shekara da kowace sallah ba ɗaya ake yi baya daga cikin wannan abinda sunna ta tabbatar shine wato huduba ana yin ta ne saboda yanayin da ake ciki idan ana cikin wani yanayi na aiki na ashe da ake aikatawa wato limami ya fito ya yi bayani akan lamarin da yake gudana a yanzu bai dace ba abinda ake kaza da kaza da kaza bai dace ba wannan zai iya janyo mana hushi na Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ta'ala ba a neman kusanci zuwa gare shi ta hanyar aikata sabo sannan kuma ya tsoratar da ƙarshen waɗanda suke aikata irin wannan saɓo ɗin sannan kuma ya tabbatar wa al'umma cewa ha duk wani laifi da aka ga waɗansu suna yi idan ba a kama su ba aka ce su daina yi to abin da ya ƙarshe duka garin zai hada wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa sannan kuma sai ya faɗi waɗansu ahkam na wannan kin sallah ɗin da abubuwan da ake bukata a wannan idi ɗin an gane ko hakanan kuma alayya haka ya kamata a yi baɗin allah ya nuna mana in a cikin wani yanayi aka shigo hallo sai yi bayani a kan shi irin lokacin da ya wuce a lokacin corona wato za a yi bayani irin abin da ya shafi albiɗaya da makamantansu abubuwan da ya kamata a ce musulmi ya lazimta a irin wannan lokacin to wannan duka haka ne ya kamata a ce an yi khudba ba za a ce dole sai ta iyaye da kakanni ba a'a al-khudbatu ta tajaddadu bi tajaddudil ayyam wato tana canji tana samun canji saboda samun canji na kwanaki da kuma shekaru da kuma watanni da kuma azman zamani idan ya canza dole ya zamanto mutanen da zaka musu magana a yanzu ba su bane wanda zaka wa shekara goma da suka wuce wasu bane wanda za ka wa shekara hamsin da suka wuce a yanzu mutane ne wanda suna buƙatar ka musu magana da yarensu abin da suke ganewa da shi za ka musu misali in ka zo da waɗansu abubuwa irin harkoki na kasuwanci wanda a da ake yin su a yanzu babu su wani za ka wuri kana karatun harkokin da na kasuwanci ba zai gane ba amma yanzu kana magana akan yadda ake buɗe kwant aje kaza aje kaza duk mutumin da kanshi a waye ce dan kasuwa ya san wannan an gane ko amma in kana zancen wani irin su asanji da makamantansu wani zai gane maka shi an gane ko don haka kowane bangare wato akwai buƙatar a ce an an samu wanda suka san abin da yake gudana a gari abin da yake gudana a cikin al'umma mai kyau da maras kyau saboda a yabi mai kyau a kushe maras kyau an gane ko haka ya kamata a ce an yi to yana daga cikin hudubar da Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya yi wa mutane a wannan lokacin ya ce ya ku mutane haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya yi hani dangane da azumtar waɗansu kwanaki guda biyu yau mu fitirikun min siyamikun wal'akharu yau mun ta'akuluna fihi min nusukikum wato yau mu fitirikun min siyamikun wannan shine ahaduhuma kenan ɗaya daga cikin waɗannan kwanakin guda biyu shine ranar da kuke cin abinci saboda kun gama azuminku bayan kun yi azumi na wata guda to ranar sallah haramu ne mutum ya azumi bai dace ba mutum ya azumi ranar wato ɗaya ga watan shawwal haramu ne wannan dukkan musulmi bai halitta ya azumi ba wannan rana ce ta cin abinci da morewa da walwala wal akharu yawmun ta'kuluna fihi min nusukikum sannan kuma yinin ɗayan kuma shi ne ranar da za ku ci abinci saboda layyarku da kuka yi ranar goma ga watan zulhijja wannan ita ma ba a azumtar ta haramu ne a azumce ta waɗannan kwanakin guda biyu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya yi hani game da azumtar su kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abu sa'idin al khudri allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shikenan qala abu ubaidin abu ubaid maula bin azhar ya ce tsumma shahidtul ida ma usman bin affana sannan kuma sai na tafi idi wato bayan umar dan khattab Allah ta'ala ya kare da da shi ya gama lokacin shi Allah subhanahu wata'ala ya amshi ransa da usman dan affan wato ya zamanto shine khalifa na musulmai ya ce sai na tafi idi tare da shi shima faja'a fa salla Usman dan Affan shi ma da yazo farkon abin da ya fara yi ita ce sallaye da ya salla tsumman sarafa fa khadaba ya sallame ya juya yayi wa mutane khuduba wa qala innahu qad ijtama'a lakum fi yawmikum hadha idani wato ranar juba ce dama ya dace da wannan kin ranar da ranar idi din ya umar dan Usman dan Affan a cikin khudubar shi kaga ba irin ta umar ba ba irin ta umar bahoye ba shi ma yanayin da ake ciki ne bayani a kai ya ce innahu haƙiƙa yadda lamarin yake ƙadishta ma'alakum idani haƙiƙa idi guda biyu sun haɗu a gare ku fi yau mikum haza a wannan ranar taku wato idi guda biyu sun haɗu a wannan yinin naku ga idi da yau da safe ga idi na kuma ranar juma'a saboda ita juma'a idul usubu'i ce idi ce na sati-sati wanda a ciki ne 'yan unguwanni da dama za su haɗu a masallaci da wani za a ga in banda a juma ba ku haɗuwa da shi amma a yanzu da ya zamanto abin ya yawa gari ɗaya za a ga an samu masallaci goma masallaci tara garin da bai huce a yi masallaci biyu ba kaga wani abu dai wanda yake ci baya yanda ya kamata a kowane sati da ake idul usbu'i wato yanda a layya da azumi za mu ga cewa mu dukanmu muna tattaruwa a masallaci ɗaya a fili ɗaya a haɗu wani za ga kun yi wata biyar mu kwaɗu da shi ka ce wai wani kana gari ya ce wallahi ko zandar bin taɓa zuwa ba ko ya ce maka wane ya ce bin taɓa ba kwana a wani gari in ba a nan ba tun nan da shekara biyu ka ce ni rabon da mu haɗu da kai tun a auren wane ya ce eh haka ne yayi to ci gaban kenan to a ce irin waɗannan munasabat ɗin a haɗu ranar juma'a a ce an haɗa 'yan unguwa biyar ko 'yan unguwa goma sun haɗa a masallaci ɗaya to a wannan lokacin ne za ku ji saƙonnin da yake gudana a cikin gari da abin da yake gudana kuma a duniya amma wannan juma'ar ga tasu wancan ga tasu wancan ga tasu za a ga gaba gaba yana ga masallaci na rawati ma don jumo'i za a mai da su masallaci goma a gari ɗaya gari wanda ba wani babba ba an gane ko wannan ba ƙaramin wannan ba ne an gane ko idi ne na usubu'i na sati-sati wanda shi yasa ake so kai wanka in za ka tafi ka sa kaya mai kyau in ka je a haɗu da jama'a a can ya ce to haƙiƙa idi guda biyu sun haɗu a gare ku a wannan yinin to faman a habba min ahali ali ya ce an yanta zirar jumu'ata fal yanta zirha ya ce duk wanda yake so zai tsaya ya jira juma'a daga cikin 'yan ƙauyayyukan nan na kusan madina su ne adul aliya wato 'yan ƙauyayyuka wanda tsakankaninsu da madina ba su wuce mil takwas ba to falayen tazarha ba laifi ya zauna ya jira ta an gane ko wa man ahabba an yarji'a faqad adintu lahu Usman dan Affan ya ce duk wanda yake so zai koma ya tafi gida to na mai izini idan ya tafi ya azura can an gane ko anan abinda Usman dan Affan yake so ya tabbatar shine idan ranar juma'a ce ta dace da ranar sallah an gane ko idan ka halarci ɗaya ba wajibi ba ne halartar ɗaya an gane ko in ka tafi juma'a in ka tafi idi ba dole ba ne ka tafi juma'a an gane ko abin da yake so ya tabbatar kenan akwai malaman da suke da wannan ra'ayi a garin nan ranar sallah babba ta dace ranar juma'a to ba laifi idan ana cikin yane na nama ka ce kai ladan ya ishe ka yau ka je ka idi dama da sai kana zawa wannan layar ka ce kake gyara yanzu ka ce kawai azawar za ka yi a gida an gane ko saboda idi ya zo shi a ranar layya amma ko waɗanda suke ganin ba haka yake nufi ba an gane ko wato saboda ɗan ƙauye tsakankanin madina da ƙauyen tasu akwai tazara mai yawa kuma ranar sallah rana ce ta farin ciki da ziyarce-ziyarce to dalilin wannan larurar ga nisa ga wahalar tafiya ta ka zo da safe kuma har loka komo da rana da ya diba wannan wahalar sai ce musu ku zauna a can ku yi azzuhur saboda larurar da kuke tattare da ita li ajalil mashaqqa saboda wahalar da kuke tattare da ita ku zauna ku yi sallar ku a gida ta azzuhur na mu shi izinin wannan an gane ko wannan shine abin da waɗansu daga cikin malamai suka fada amma ala kulli hali akwai wanda suka tafi akan cewa in ranar sallah ta zo ta ranar idi ranar juma'a ce inda ka tafi idi juma'a ba wajibi ba ce ka tafi akwai malaman da suka tafi akan haka ba shi yake nuni akan idan ka ga wani bai tafi ba akan haka nan ka haɗa'ad da shi ka ce ga yadda usman dan amfani faɗa ko kuma idan ka ga mutum ya yi haka ka ce baya da magabaci mala abu ubaidin abu ubaidi ya ce sun mashahittul ida ma ali ibn abi talibin sannan kuma sai na halarci idi tare da ali ibn abi talibin wa usmanu mahsurun alhali a lokacin usman wato an sa mai takunkumin ba shiga ba huta kai ya ta'adda abakana adawa na musulunci usman dan afan ho yana ji yana gani fa aka hana shi cakuduwa da jaba corona gare shi an gane ku ba shiga ba hota kawai a gida yake aka killace shi an gane a lokacin shi ne kuma khalifa amma alibuna abin tsalib ya tafi idiye shi ya jagoranci al'amuran faja'a fasalla tsumman sarrafa fa haɗaba kai wa usman ya haɗu da tashi hankali wa ƙarshen rayuwarsa wallahi ya haɗu da tashi hankali sallah wannan aka ce ba zai yi cikin jama'a ba komai aka hana shi ba zancen ya fito daga gidan shi kawai in menene kawai sai dai a mashi bayan da za ya fito daga ƙarshe yana cikin karatun alkur'ani yan ta'addan suka zo suka kashe shi ya zo kan fasa ya fi ka humulla a kashe shi jinin shi sai da ya ɗasa kan ayar fasa ya fi ka humulla in ka karanta rijalin wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wato za a ga yadda tarihin shi yake ciki an gane ku wa usmanu mahsurun usmanu dan amfani Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana abin killacewa faja'a fa salla thumma sarafa fa khadaba ali ibn abi talib yazo filin idi yayi wa mutane sallah kafin khutuba sannan kuma bayan ya sallame ya juya yi musu khutuba wato wanda yake nuni akan cewa wannan sunna ce wanda ita ce ta al-khulafa'ur rashidun sannan kuma a cikin ƙarshen maganar Abu Ubaid ta cewa wa Usmanu mahsurun za mu gane cewa ashe dan an rike shugaba ba shi zai hana ayi ibada ba ba za a ce ba to tunda babu shugaba babu zancen juma'a yau an ce ai an kama malaman an tafi da su kotu a ce to yau kowa juma'a ta sauka akan shi a'a sai a diba na'ibi ce ni in hutu a yi da ni a gane ko to na'ibi shi zai fito ya yi a in kuma ba na'ibi sai a diba wani wanda ya dace da ya zama to shi zai jagoranci al'amuran tafiyar an gane ko a shi ne abin da ma da yake nufi alhamdulillah wallahu ta'ala alam barakallahu fiku